الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau wata na musulunci wata rabi'u sani wata na hudu a musulunci iya da kwana 14 hijira yau shekara 1444 daidai da takwas ga watan 11 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci a duk mako irin wannan lokaci idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin suratul tauba sura mai namba ta tara a jerin girsurorin alkur'ani mai girma idan ka faro karatu daga can sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 29 a wannan sura yau kuma insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 30 daidai a ita wannan sura mai albarka suratul tauba wannan kuma shine darasin mu na bakwai cif a cikin ita wannan sura insha Allah kafin nan kamar yadda aka saba akwai yan tambayoyi a mai tambaya na farko bayan sallama da fatan alkhairi ya ce shi manomi ne ya noma shinkafa har ta kai nisabi na zakka tambayarsa anan shin ya halatta sai da buhun shinkafa cikin zakar da zai bayar sai ya raba wa mabukata kudin shin hakan ya halatta hakan bai halatta ba yawwa ka ba su shinkafar su kawai shine magana yau in yaso sun an ba su sun ga dama sai da kayi su amma zakkar amfanin gona shi ake bayarwa ba kudi ake bayarwa ba kamar yadda zakkar kudi kudin ake bayarwa ba wani abu ake siya a biwa mutum ba an fahimta kuma sha'anin zakka Allah ne ya tsara da kansa yawa bin tsarin Allah shine kwanciyar hankalin duk wanda wannan nauyin ya hau kansa shi ya tsara yadda za a yi kuma shi ya faɗi iya wanda za a bawa ba a barka kai da dabarar kanka ba saboda ka murgino bonan shinkafa su gaba su kayan su kai kuma ka sayar da naka kasa kuɗin aljihu wannan shi ne gaskiyar magana tambaya ta biyu shi ne ce ana musu sata to kuma shin ya halatta ya sa a gewaya musu ƙor'ani haramawai ya to gaskiyar magana gewaye ƙorani tsafi ne ba wani abu da za a ce za a gewaya ma ƙorani ka haɗu da wani lahani ƙorani albarka ne da shi rahama ne shirya ne ni yanzu ka zo ka dinga gewaya mu ƙorani a kaina na san albarka kake gewaya mu to amma aka yi wani siddabaru tsafi ake yi an fahimta a samu sanda a sa wani faifai a rataya a dinga zagaya ana wani surkulle wannan bai halatta ba gaskiya tsafi ne wannan kuma ƙorani shi ne yake faɗa da tsafi saboda ka bai halatta ba ka yi bincike ka yi ta'addu'o'i akan Allah ya bayyana ma mai masata wannan ya halatta ko ka ɗau matakin kariya da neman taimako ga Allah ga dukkan abin da zaka kare kayan ka kada masata a kai shi wannan kuma yana cewa wani aiki ne ke kamar dai baka nake da nake gani an ce akwai wata mota zai je gyara to sai tura yaransa a yadda na fahimta da yaron ya je gyara ya dawo har an biya su kudinsu na gyara sai yaron yake cewa da shi wannan fa motar giya ce motar giya ce sannan sai bayan sun gama aikin sa gane motar giya ce to shi malam ya haƙƙin mu da aka biya mu za mu iya ci ko ya haramta haƙƙin ku ya halatta ku ci da dai kun san motar dama ta giyar ce kuna da sani aka ce ku je ku yi aikin kai to shine haramta ba za ku ci ba amma matukar kun yi aikin ba ku sani ba sai bayan kun kammala aikin abin ya bayyana gare ka ba ka da wata matsala wannan kamar wanda malamai suke ba da batawa ne masu aikin mashin na a caɓa ko taksi haka ka ɗau mutum kuna zuwa daidai wata coci sai ya ce ka tsaya nan kana tsayawa sai kunna kai cikin cocin in ya baki hakkin ka zaka cika yanka amma da lokacin da ya tsaye da kai ya ce kai na waccan cocin ka ga da bible a hamatarsa a makale to ba za ka ɗauke shi ba an fahimta ko kuma ka ɗau wani mutum kun je gidan wan matan banza haka sai ce tsaya a nan zan sauka to in ya baka kuɗin ka za ka karɓa ka shiga yanka amma ya ce ka yi ni gidan matan banza direct to ba za ka yi shi ba in ka ka shiga aikata haram an fahimci wannan saboda ka in sai bayan kun gammala gyaran mota tsaf an ba ku kuɗin ku kun sa aljihu sannan ya bayyana motar giya ce ba abin da ya shafe ku da giyarta an fahimta kuna cikin wanda kuka yi aiki da ƙarfin ku aka ba ku ladan ku za ku ce kayan ku amma in ya bayyana gare kafin ka yake shine haramci akan wannan insha Allah Allah ta'ala ya samu dace samu wani lafiya Allah rama wa qalatil yahud uzair ibn Allah wa qalatil yahud uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون
Allah ta'ala yake cewa qalatul yahudu yahudawa suka ce nan akwai wata ka'ida da malaman nahwu suke cewa aljumu'u muannasa duk inda jam'i yake a larabci da mirin mace ake bashi al-yahudu jami'i ne na yahudiyun an fahimta jami'insa so ne al-yahud to yahudawa suka ce kamar ka ce qalatil arabu larabawan ƙauye suka ce daidai ne qalatim ra'atu imrana an fahimta duk inda jami'i yake an ce damirin mace ake bashi yasa aka ce qalatil yahudu yahudawa suka ce uzairu ibnullah uzairu dan Allah ne a can a bakinsu wakalatin nasara nasara ma suka ce almasihu bunullah ai annabi isa shine almasihu shi ma dan Allah ne sai Allah ta'ala kice zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce da suke faɗa da fatar bakin su yudahiuna ko yudahuna duk an karanta da wannan yudahiuna ay yatashabiuna magana ce da take kamanceceniya da kaulan ladina kafaru min qabl da maganganun kafiran da suka zo kafin zuwan yahuda da nasara qatalahumullahu anna yufukun wannan suka ce ko jimla du'a'iyya ko jimla insha'iyya idan jimla du'a'iyya ce kamar addu'a kake Allah ya tsine musu albarka Allah ya la'ance su duk inda suka kasance in kuma jimla ce insha'iyya khabariya kamar labari kake bayar dama can Allah ya tsine musu albarka dama dama can masu cewa Allah iya da ɗa ko Allah iya da mata tuni Allah ya tsine masu albarka ko ka ɗauke ta insha'iyya kabariya ko ka ɗauke ta jimla du'a'iyya duk wanda ka ɗauka malaman tafsir sun fassara da haka duk masu jingina wa Allah ɗa ko mata to tuni dama can Allah ta'ala ya la'anci su ya tsine masu albarka kafin wannan aya Allah ya umarci masu imani a yaƙi waɗanda suke haɗa Allah da wani qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir yawa cewa ayaki wanda ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar alkiyama ba wala yadinu da dinil haqq wanda ba su addini addinin gaskiya Allah ya bada wa ya bawa mu'mine dama su yi wannan to sai malai yake cewa yayin da Allah ta'ala ya umarci masu imani su yaki ahlul kitabi to sai ya ambaci wa'ansu daga cikin miyagun maganganunsu su da hakan zai sabbaba cewa Allah ya bada dama a yaƙi su allazina yugharuna li rabbihim su masu imani inda suna kishin ubangijinsu a jingina wa ubangiji batanci to a matsayinka na mai kishin ubangiji ba za ka ji daɗi ba kuma ubangijin ya ce ka ɗau mataki hakanan ayiwa manzon ka batanci ko ayiwa ƙur'anin ka batanci ko ayiwa shari'arka ko musuluncinka batanci to tabbas za ka ji jikinka ba zai amince ba kuma shari'ar ta baka dama ka ɗau mataki shi ne allazina yugharuna li rabbihim wa lidinihi wanda suke tsananin kishi ga ubangijinsu kuma ga addininsu ala kitalihim Allah ya ba su dama su yaƙi waɗancan mutane wa lijtihad kuma su yi ijtihadi aiki riris wajen dakushe waccan miyagun maganganu wa bazal wasafi su baza duk abin da suke da iko na wadata da ƙarfi da hikima akan cewa a dakushe masu munana wa Allah zato masu kawo kalmomi munana zuwa ga Allah ko zuwa ga manzan Allah ko zuwa ga alkur'ani ko zuwa ga musulunci ko zuwa ga musulmai duk inda mai kishin addini yake to ba zai da wannan ba yasa malamai suka ba da fatawar cewa duk wani kamfanin jarida da ya ga buga batanci ga manzan Allah ko ga alkur'ani to duk musulmi ya kaurace wannan kamfanin ko kamfanin menene shi ko mai kamfanin inda ya yi kaurin suna wajen batanci ga shirar Allah batanci ga manzan Allah batanci ga alkur'ani to musulmai su masa yajin aiki duk abin da yake aikata na siyarwa kasu siya wannan su nuna kihinsu ga Allah su nuna kishinsu ga manzan Allah su nuna kishinsu ga alkur'ani amma bayan da za a ce yau ga wani kamfani na turawa ko ma namu na hausawa iya batanci ga manzan Allah iya batanci ga alkur'ani iya batanci ga Allah kuma a ce kana gaba-gaba wajen siyan kayansa wannan baka da kishi ai ko malaminka ko mahaifinka wani yake bakantawa to kai kam za ka yi bara'a da kai da shi baka yi ba shi domin hakan shi zai nuna kana kishin abin da kake kishi to lalle ilalla duk masu kishin Allah da manzansa da addinin musulunci da alkur'ani duk irin damar da Allah ya ba su dukiya ce mulki ne ilimi ne wata dama ce to sai sun yi amfani da isa wata disashe a karsashin masu bata addini masu bata manzan Allah a dukkan damar da Allah ya ba ku malam ya ce ku yi amfani da ita wajen dakushe waccan muryoyin masu yi wa Allah ɓatanci masu yi wa manzan Allah ɓatanci ko masu yi wa alƙur'ani ko musulmai ɓatanci malake cewa ko da wa illamta kun makatala li'ammatihim faƙad ƙala hafir ƙaminu ko da za a ci yahudawan ba su duka suka faɗi maganar ba to babu shakka wani kaso adadin mai yawa daga cikinsu ya faɗi wannan magana yahudawa sun ce uzairu ibnullah in ma baka ce ammatul yahudu ba to zaka ce firqa daga cikinsu sun faɗi wannan magana kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar da wannan me dalilin da yasa suka ce uzairu ɗan Allah ne su yahudawa wata rana kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa Allah ya sallada musu wa'ansu masu mulki daga banu isra'il suka zo suka karkashe yahudawa da yawa suka ɗau littafinsu a taura suka kacancina shi suka kone shi suka musu irin kace-kace cin al'amurinsu suka rasa ina za su dafa wa ƙatalu hamalatar taura kuma mahaddatan a tauran suka karkake su gaba daya ko da malamai suna cewa din littafin da Allah ya saukarwa annabi in ba annabin bawan da ya haddace shi alƙur'ani ne kawai aka samu mahaddata da yawa a cikinsa amma a taura annabi musa ne kaɗai ya haddace linjira annabi isa ne kaɗai ya haddace sai dai masu ita wanda suke iya karantawa fawajadu uzairan he suka sami shi uzairu ba'a da zalika hafizan laha bayan an karkashe da yawa daga cikin masana a taura an kone ta he suka sami uzairu shi ya haddace a taura ya san duk abin da yake kunshi a cikin a taura din bayan ya haddace fa amlaha alaihi min hibzihi he ya musu shifta daga cikin irin abin da ya haddace suka rubuta wastan sakuha he suka kwafi a taura a wajen uzairu an fahimta to ganin irin baiwar da Allah ya masa da suna ganin ba mai irin wannan baiwar a cikinsu he suka ce kai wannan dan Allah ne an fahimta kamar yadda su ma nasarar dalilin da yasa suka ce annabi yasa dan Allah ne maganar da iya jaririya iya zanin goyo ce inni abdullahi ataniyar kitaba wa ja'alin nabiyya wa ja'alin mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam ja'alni jabbaran shaqiyya ya dinga fada wassalamu alayhi zuwa kaci bayan ya gama ya suka ce kai wannan dan Allah ne in ba dan Allah ba waye zai magana iya jariri to wannan shubuhar ita ce ta dauki yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne waccan shubuhar ita ce ta ɗauki nasara suka ce annabi isa ɗan Allah ne an fahimta kuma hadda abaci mai matuƙar muhimmanci musamman a gun ɗaliban ilimi wata rana ibn hazim al'andalusi Allah ta'ala ya masa rahama an taɓa zuwa an ƙone masa labararansa duka a can wajen ƙarni na bakwai na takwas zuwa da bakwai don sai bayan sun tafi sannan su ibini taimiyar su a karni na takwas zuwa da tara kenan aka kone musu kafatanin abin da suka mallaka na addini to allah da ya sa addinin musulunci ba zai kai ƙasa gaba ɗaya ba to shi ibini hazm al'andalus ya haddace duk abin da ke cikin labararan duka suna kansa da suka kone labararan sai zo yake wani baituka yake cewa in ta hari ulƙir ɗasa لا تحرق الذي تدمنه القرطاس بل هو في صدري نعيش معي حيث سكل الركائب وينزل إن أنزل ويدفن في كبري ya ci gaba da baitukan sai ke cewa in kun kone wannan takaddun da littafan nan duka ba ku isa ku kone abin da ya haddace littafin ba iya kirjina duk inda nake ina tare da shi in na zauna da ilimi na na zauna an na tafi da shi na tafi in na mutu da shi zabi ne na kabari na an fahimta to wannan shine daɗin ɗalibi ya zamto mai haddani akwai jeje nake karanta tarihin imamul gazali abu hamid akwai imamu gazali bidunil alif lalam akwai kuma imamul gazali al'imamul gazali abu hamid shine wanda ya raya karni na biyar karni na biyar zuwa da shida wanda shine ya rubuta littafin iya ulumuddin an fahimta wata rana ya tafi neman ilimi daga garinsu wajen shekara goma sha bakwai to duk abin da ya samu wani ilimi rubuta shi ke an fahimta rubuta shi ke to suna cikin tafiya ya suka haɗa ƙwaƙwaƙun ɗare ‘yan fashi sai ya shigo ayarin ‘yan kasuwa da timin littattafansa su kuma da kayan kuɗinsu suna zuwa ɓarayi suka tare su suka ce ku tafi kar kowa ya juya kowa ya tafiyarsa shi ya gafa wahalar da ya ta shekara goma sha bakwai fata da cikin wannan jaga ba abin da ya haddace ya ce in ya je gida mai zai ce ba abin da ya so da shi ya karsa goma sha bakwai a waje kawai sai ya juyo shugaban yan fahimci kai me yasa ka juyo sai eh wallahi ni abin da kuka dauka ba zai amfane ku ba ya ce wala takardun karatu ne ba kuɗi bane a ciki ya ce to idan mun buɗe mun ga akasin abin da ka faɗa za mu kashe kai ce na yadda aka buɗe jakarsa a ga daga ba ɗaya littattafai ne a ciki ba komai in ba ka yan karatuwa sai ya ce wannan shi ne guzurin ke ce ya ce me matsalar kan baka tabi da shi gida ba sai ce wala ban haddace ba duk abin da na karanto iya cikin nan sai ki ce to zan ma nasiha barawo iya yi wa malami nasiha ki ya ce wala zan ma nasiha duk abin da karanta ka haddace nasiha da nake maki ka haddace duk abin da ka karanta amma in kana irin wannan gangancin za mu iya saciya ko wuta za ta iya kone ma kuma yadda za ka yi kada zero ya ce dari da kai duk ɗaya ne a yanzu to daga nan imamul gazali ya ji shawarar ɓarawo daga nan ya yi kofa wajen hadda an ce littafinsa ihya ulumuddin da kayan rubuta shi daga nan ya daina yadda da littafi kawai duk abin da ya sa gaba sai ya haddace shi an fahimta sau daga hadda wata baiwa ce daga allah gaskiya kuma babu abin da yake riƙewa ɗalibi darajar karatunsa illa hadda in sai ka duba za ka karanta wani lokacin idan ka ba zai gani ba wani lokacin za a tsari ka gunda ba littafi wani lokacin za ka haɗu da 'yan buyagi a ce in kaza ne ko ne masu da'awar kaza mai dalilinka a ko tsaya in je gidan ɗauko littafi a magana ta kare amma ka ce haddasa na haddasa na da kanka to dole za ka kafa masu da za su rute da kai Allah ta'ala ya samu dace to Allah ta'ala ki shaqata lahumullahu anna yufakun Allah ya la'ance su duk inda so kasance su tsinanun albarka ne na amma ya ta gaba da
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam Mm.
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا Mm.
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون hadisi ya inganta daga adiyu bin hatimi da'i Allah ta'ala ya masa rahama ko kuma Allah ta'ala ya kare da shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya kafin ya musulunta da Allah ya ce ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah adi bin hatimi da'i a lokacin ba musulmi bane nasara ne sai yazo ya ce manzon Allah ma kunna na abudu manzon Allah ai ba mu kasance muna bauta musu ba a ittakazu ahbarahum ahbar jam'in nahib alhibr kuma al'alim su yahudawa wanda yake fada aji a cikin su mai ilimi ne in dai malami ne a addinin yahudu to zai iya halattawa zai iya haramtawa a ka'idar su kenan kuma har gobe haka suke in dai malami ne shahararren malami cikin addinin yahudawa to ragamar halattawa da haramtawa tana hannunsa shine Allah ya ce ittakazu ahbarahum ay al-yahud kenan wa ruhbanahum su kuma nasara me fada a ji cikin addinin su ne mai yawan ibada in dai an shaide ka kana yawan ibada a cikin addinin nasara to zaka iya halattawa zaka iya haramtawa shi yasa gaba ɗaya Allah ya zarge su ittakazu ahbarahum su yahudawa sun riƙi malaman su an gane ko su kuma nasara sun riƙi ruhban ruhban jami ne na rahib al-rahib al-abid sun riƙi masu yawan ibada cikinsu arbaban min dunila ya zamto alloli koma bayan Allah da adiyu ya ji wannan aya sai yake cewa manzo Allah makuna na abuduhu manzon Allah ai ba bauta musu ke muke yi ba bauta musu muke yi ba he manzon Allah yake cewa ba sa halattar muku haram ku bi sannan ba sa haramta muku halal ku bi sai ce a na'am wannan kan muna yi suna haramta mana halal mu yadda suna haramta mana halal mu yadda sai ce ai fatilka ibadatu wannan shine bautar ta su ai duk mutumin da zai halatta ma haram ka bi shi ka sani to ka bauta masa ka mai da shi Allah an fahimta ya ce ma abu kaza halal ne kuma nassi ya tabbatar da abu kaza nan haram ne to in ka bi shi a wannan halaccin to ka zama ya zama Allahnka hakanan abu kaza halal ne ka san nasi ya halatta wani kuma ya ce ma haramun ne ka bi shi a haramcin to ya zama Allah ka bauta masa ba mai halattawa ba mai haramtawa sai Allah innal halala bayyin wa innal harama bayyin manzon Allah ya ce musulunci ya zo da duk abin da ubangiji ya halatta a bayyane yake duk kuma abin da ubangiji ya haramta a bayyane yake wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathiran minan nas an fahimta saboda ka mu kula da irin wannan biyayya ga malami biyayya ga shugaba biyayya ga jagora musulunci ne shar'anta wannan shugabanninmu malamanmu jagororo musu biyayya da da'a amma sun da'a tana da limitation tana da iyaka duk yanda malami ya kai malami ba isai halatta ma abin da Allah ya haramta ba an fahimta duk inda malami kuma ya kai malami bai isai haramta ma abin da Allah ya halatta ba wani ce ka'ida amma ala kulli muslim amma ɗa'arsu da biyayyarsu da girma su duk tana nan amma su halattar ma haram ka bi su su haramta ma halal ka bi su wannan kamai da su abubuwan bauta tunda wannan damar Allah ne kaɗai yake da ita hatta manzanni ba su haramtawa ba su halattawa sai dai su yi bayanin haram kuma su yi bayanin halal an fahimta ko kuma a'a hadisi ya inganta a wata matsala ta addini ka ce kana jiran sai malam wani ya ce ka yi to in kai wasa za ka mai da shi Allah an fahimta an ce alhaƙu a haƙu an yi taba ita gaskiya duk inda take ina tafi cancanta a bita kuma inda nasi ya zo ba wani wanda za ka jira sai ya baka umarni babu shi nasi ya inganta daga Allah nasi ya inganta daga manzan Allah an karanta ka fahimta ka gane ba wanda za ka jira an fahimta la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli ba a shiga gaban Allah da manzansa duk abin da Allah ya ce doka ne manzo Allah ya ce doka ne ko bi ake yi in yaso wani sharhin bayan labari daga baya za a yi shi kuwa an fahimta ittakazu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam su kuma nasara sun riki annabi isa dan maryam shi ma Allah sai Allah ya ce wa ma umiru ba mu umarce su ba illa li ya'budu ilahan wahida sai dai a bautawa Allah shine abin bauta kwaya daya la ilaha illa huwa shi Allah ba shi da abokin tarayya shi kadai yake a sammai da kasai tanzihan lahu subhana sarki ya tabbata gare shi daga dukkan abin da ake jingina masa na ɗako mata Allah ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira yene tanzihan lahu amma yushrikun min nasibatihi alwalad wajen jingina masa ɗa da suke yi aw tarku sulta at-tahlil wa tahrim ko kuma su kauracewa irin abin da Allah ya halatta ko ya haramta fi yadda ghairihi su mai da wannan a hannun wani Allah ɗaya daga cikin halittun Allah wannan Allah ya girmama ya tsarkaka game da wannan summa innal kuffara min mushriki al-arab wal yahud wan nasara mali yace sannan kafirai daga cikin mushrikai na larabawa da yahudawa da nasara da waɗansunsu muhawalatihim wahida sai malai ce duk kokarinsu da dabararsu abu ne guda daya muhawalatuhum wahida muhawalarsu ko kokarinsu abu ne guda daya hiya alqada ala dinil islam shine su kawo wata matsala ko cikas game da addinin musulunci dama sun ce al-kufru milla wahida da kafirin lokacin annabi adamu alaihi salam imma da akwai da kafirin da yake yawo a bayan ƙasa yanzu to Allah ya ce hidin ajinjarsa guda ɗaya ne shi ne a dakushi addinin musulunci duk abin da za su yi wannan ita ce ajanda ta su mafi girma a rayuwarsu an fahimta duk inda za su kawo cikas da matsala game da addinin musulunci to shi ne babban aikin da ke gabansu wannan ko kun sani ko ba ku sani ba ƙwar'ani haka ya tabbatar duk aikin da za su yi to yi zamto aikin ya kawo cikas da matsala game da addinin musulunci tun farkonsu har tsakinsu har yanzu kuma har wanda za a zo a bayan wannan rayuwar haka ne tsarinsu kawai ya sa malamai suka ce alkufur min lawahida shine aikinsu da suke yi sai malam ya jumlace da mushrikai da kafirai da yahudawa da nasara duka tsarinsu ɗaya ne wajen kawo addinin musulunci cikas da matsala illa innahum la yumkinuhum zalika bil amal sai dai duk aikin da za su yi allah ya ki wannan burin nasu ya cika inda Allah ta'ala ya bar wannan tsarin hannunsu to da yanzu inda ake yi wa Allah bauta da gaske to guri ɗan kaɗan a bayan duniya za su iya kashe kuɗinsu duk abin da suka mallaka a kan su raba ku da addinin Allah za su iya kawo muku dabaru da ci gaba da komai akan in dai za ku bar tafarkin manzon Allah su sun yadda innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Allah ce innal ladina kafaru su kafirai yunfiquna amwalahum ya kawo fi'ili mudari yunfiquna iya nuna istimirar akwai continuation a ciki tun da har yanzu har gaba suna yi suna ci da dukiyarsu li yasuddu an sabilillah domin a toshe hanyar bin Allah su kudi ba matsala bane a gunsu an fahimta mu kuma kudi shine matsala a gunmu kun ga an samu akasi kenan mu akan kuɗi a gare biyar ba abinda ba za mu yi ba mu sai da al'ummar mu mu sai da mutuncin mu mu sai da addinin mu mu sai da komai na maka kuɗi amma su kuma in sun san za su raba ka da addini to wallahi kuɗi ba matsala bane a gunsu za a sakar ma kuɗin kawai tunda Allah ya riga ya nassanta wannan alqur'ani yunfiquna amwalahum liyasdu'an sabilillah suna kashe kudinsu suna ci gaba da kashe kudinsu domin toshe hanyar Allah Allah ce fa sauyin fiquna za su ci gaba da yi ba za su daina ba a za su yau za su yi gobe har jibi ma za su yi summa takunu alaihim hasara sannan Allah ya ce abin zai zama na dama da hasara a kansu domin abin da suke so yi burin su ba zai cika ba sannan kuma sun mai gulabun da karshe Allah ce za a yi rinjaye a kansu to wannan gata ne da Allah yi wa musulmai da musulunci wannan gatan kawai muke cin alfarmarsa kawai amma ba don wannan alkawarin da Allah ya bada yanzu an raba mafi yawa daga addini a cikin yanzu ku duba masu ban da shi'a in sun san matashi matsalarsa kuɗi ko jari za su yaba shi akan ya bi su in sun san matsalar matashi neman admission yake a jami'a za su shiga duk inda ake nema su nema kuma su biya mai kuɗin makaranta ya tafiyarsa domin ya bi su da aƙida irin tasu in sun san kai mace ce damuwarka za su ce kai auren mutu'a duk ɗani musamman ga matasa tunda su ne ruhin al'umma suna da tarkon kamarsu kuma abin da mu a tsarinmu na ahalu suna ba mu da wannan tsarin me muka tattala wa matasanmu me muka tattala don mu inganta rayuwarsu an san akwai masu yi kaɗan amma ƙoƙarin bai fito fili ba gaskiya ana barin su kawai kowa ya je ji da kansa kawai hasali ma wani lokacin agunsu ake buƙatar wani abu akwai marayu akwai masu karamin karfi akwai wanda kwakwalwarsu ba ta nuna ba ba za a bar su da kansu ba manzan Allah iya renan sigaro sahaba da kansa ga abin da ya faɗa wa Abdullahi dan Abbas ya gulam sabilla ya zauna da dan Abbas a gaban sai ce ya kai yaro in zaka ci abinci ka je bismillah wa kul bi yamini ka sa hannunka na dama wa kul amma ya ka ci gabanka manzan Allah a matsayin dan Abbas na matashi tarbiyyar sa yake iya saita masa hankali to abin da yake gaban kungiyoyin addinin mu musamman na ahlus sunna duk inda suke su mai da hankali akan matasa dan in rayuwar matasa ta lalace to future din ba shi da kyau duk abin da zai faru a gaba to ba shi da kyau saboda ka inganta rayuwarsu domin su dau nauyin da yake kansu a gaban Allah ya raye su amma su kafirai suna da wannan aqidar su ci da dukiyarsu wajen gina addininsu da rushe mana addinin wanda ba matsalar su bace to sai maliki cewa tsarin su ɗaya ne a wajen kashe kuɗi domin dakushe addininmu kuma sai Allah ya ce duk abin da suke yi ba za su ci riba ba aikin da suke yi wajen kawo addinin matsala Allah ya ce duk yadda za su yi hasken addinin su ya cika sai Allah ya ce yake cewa yuriduna يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون Allah ya ce yuriduna suna nufi a zuciyarsu an yuɗufi nur Allah su dishashe hasken Allah ay nurallah nura nur shari'atihi hasken shari'ar Allah ko nur dinihi ko hasken addini wa burhanihi da hujjoji cikin addini suna nufin he sun ije wancan hasken duk inda suka ji qala Allahu qala rasul haske iya fita agun sauti iya fita agun to duk inda za su kawo agun matsala wallahi sun kawo he da in ba za su iya yi ba tunda wannan qur'ani ne yake ba mu wannan labarin duk inda hasken addini yake dagawa ake samun fahimtar addini a gun al'umma masu yawa ake cika gun ƙalar lahu ƙalar rasu da'awa tana da gata to ko kun sani ko ba ku sani ba sana an dagara ne sun rugu zaune abu sai dai in allan bai ba su nasara ba amma duk inda ka ga rigima ta ƙici ta ƙicewa cikin addini to a bincike mai tsanani akwai sa hannun yahuda da nasara ciki indirectly ba za su zo ba to za a haɗu da wasu gurɓatattun musulman a shigo a yaƙin ku da su wannan da yawa bincike mai ƙwari ya nuna wannan ku gane cewa addininku shi ne mutuncinku ba addininku kuma shi ne darajarku addininku kuma shi ne ƙimarku hatta agun Allah don duk al'ummar da ba su riƙe addini da kyau ba to agun Allah ma ba kawai ba ne su kuma agun abokan gabar ma ba kawai ba ne su sun zama kamar irin kudin aljihunsu ɗin nan amma duk inda kafir ya kai da kafirci ya gane kana da riko da addini wallahi kana mai kurjini kuma kana bai tsoro wani cakula ba zai ma ita ba amma in ya san kai kana rikon sakainar kashi ga addinin ka bai dame ka ba ku haɗa agun shan giya tare ku haɗa a cin rashawa da hanci tare da su ku haɗa agun neman mata tare ku haɗa akan lambal tare ku yi haƙuri matasa akan lambal ɗin ma ya shigo duk ku haɗu da su kuna cewa ku ɗaiɗaya ne da su to bayan da za a yi ka tallata musu addini su karɓa ba zai yi ba ta mai bambancin ku da su ba wani bambanci ya yi ita wannan mu'amala ita ce addini al-mu'amala a gane kai mai addini duk abin da addinin ka yace kana bisa sau da gaba abin da addini ke haramta maka na bisa sau da gaba kana siffantuwa da siffar addini to Allah zai ma wani kwarjini a idan makiyanka kuma Allah zai ma daraja Allah zai ma kima ku gane ku bambanta kasuwancinku da irin nasu ku kasuwancinku akwai tausayi akwai rahama a ciki ku bambanta aikin gwamnatinku da nasu naku akwai amana akwai sanin daraja da kima ta dan adam a cikinsa ku bambanta dukkan wani harkoki da naku da nasu manzan Allah ce khalaful yahud wan nasara duk inda suke ku saba musu domin su manufar su duniya ko kuma manufar ku lahira duk abin da suke so sakamakon su a duniya suke so same shi ko kuma sakamakon ku a gun Allah a gobe alkiyama kuke so ku same shi akwai bambanci tsakanin ku da su an fahimta to sai Allah ya ce suna nufin su ije hasken addinin Allah ai يريدون أن يطفئوا أن يطفئوا نور الله نور الله هنا دين الله الدين الله الذي أرسل به الرسل وأن الله تعالى يترو من زني أكن الدين تندق النبي نوح عليه السلام هنا منزون فرقه هرزوا النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاتم النبيين وإمام المرسلين وأنزل به الكتب كما شي wannan addini akan sa Allah ya sako da littattafai tun daga attaura linjila zabura sufi ibrahim da kuma alkur'ani duk akan wannan addinin Allah ya saukar da wannan littafin an gane ko wa sammahu Allah nura Allah da kansa ya ambaci addinin da haske an fahimta addini shine haske kafirci da jahilci kuma shine duhu sunna ita ce haske bid'a ita ce duhu tauhidi ne haske shirka ita ce duhu an fahimta Allah ya ambaci addinin da haske ne shi sammahu Allahu nura li'annahu yastanaru bihi fi zulmatil jahl domin addinin ya zo ya zama fitilar sababin fitar wa'ansu daga duhun jahilci farkon suratu ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ke cewa alif lam ra ko
بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم مم.
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
alif lamara Allahu alu bi muradihi bizalik Allah ta'ala ke ce kitabun anzalnahu ilayka kitabun sai zo bi nakira litta'zim litta'zim sha'ani hadhal kitab domin girmama sha'anin wannan littafi yi alhini alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka littafi ne muka saukar zuwa gare ka ya rasulullah litukur jannata min adh-dhulumati ila nur lidilamu ta'lil ne aikin da qur'ani yake shine fitar da mutane daga duhun jahilci zuwa ga hasken imani malaman shari'a sun ce da Allah da manzan Allah da alƙur'ani izastama'a iftaraka izaftaraka ijtama'a an gane? kuka ce na'am an gane magana? da Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da alƙur'ani duk aiki ne suke yi idan suna buɗaya to za ka iya cewa Allah daban manzan Allah daban ƙorani daban amma in awara suke to aikin da Allah yake shi manzan Allah yake aikin da manzan Allah yake ƙorani yake shi ne izajtama'a iftaraka izajtama'a iftaraka an gane da ko an ce ƙorani iya sababin fidda mutane daga zulumati ilan nur wannan ƙur'ani kenan akwai gunda Allah ya ce shi ma iya irin wannan farkon suratul an'am alhamdulillahi allazi الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi khalaqa alladhi khalaqa alhamdulillah khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur aiwa khalaqa dhulumati wan nur Allah ya gode wa kansa da kansa shine mahalicin sama da kasai sannan shine mahalicin haske an-nur an-nur nurul din nurul islam nurul sunna Allah shine ya halicci wannan haske kuma ya kaddara wa masoyansa bin wannan haske kaga can an ce qur'ani litukur jannata min adh-dhulumati ila nur nan Allah ya ce waje ala dhulumati wan nur yahdi bihi Allahu man ittaba'a يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم Mm.
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم Mm.
ويهديهم إلى صراط مستقيم yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwana Allah ta'ala iya shiryar da duk wanda ya bi neman yardansa man ittaba'a ridwanahu subul salam hine tafarki madaidaici wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur bi izni wa asma da mun ce manzon Allah ne wannan iya fudda mutane daga duhun jahilci zuwa ga hasken imani amma bi izinin rabbe da izinin ubangijinsa wa yahdihim ila siratil mustaqim kuma iya shirye da su zuwa ga tafarki madaidaici Allah yana yi manzon Allah yana yi Qur'ani yana yi an fahimta to shine anan Allah ta'ala ke cewa shi alqur'ani shine haske Allah ya ambaci alqur'ani da haske domin iya aikin fidda mutane daga duhun jahilci zuwa ga hasken imani duk wanda yake bibiyar tarihi lokacin da manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam ba irin aikin tabargazar da ba a yi ana kisan kai ana shan giya ana zinace zinace ana ta'addanci ba abin da ba a yi amma da manzon Allah ya zo da sanadiyar hasken musulunci da haskensa sai waɗancan ajiya he suka dawo sahabansa a yau waɗanda suke faɗa da shi da addini he suka da masu kariyar addini da shi ɗin kuma da musulmai an fahimta kaga yayi aikin fidda mutane daga wancan duhun zaluncin da shirka da kafirci ya da da su bin hasken sunna da imani an fahimci wannan to saboda qur'ani Allah ya ambace shi haske domin iya aikin fidda mutane daga duhun zalunci da jahilci wal adyan al batila da kuma addinai na gangan fa innahu ya ilmun bil haqq shi kuma alqur'ani ilimi ne na gaskiya wa amalun bil haqq kuma alqur'ani aiki ne da gaske in dai kana aiki da alqur'ani to kana aiki da gaskiya mafi gaskiya wa ma adahu fa innahu bididdihi duk abinda ba alqur'ani bane to kishiyarsa ne shine Allah ta'ala ke cewa nurullahi bi afwahihim wa ya'aba Allah kuma Allah yaki shine ya'aba Allah Allah yaki illa an yutimma nura Allah yaki sai ya cika hasken addininsa waɗancan suna ta aiki suna ta aiki domin a dishashe hasken addinin Allah kuma Allah ya ce ya kiya abin ba zai yi ba wa ya'aba Allah illa an yutimma nura ayyudhira kuma Allah ya kinsa ya daga addinin ya bayyana wata kuna kalimatun lahiyar uliya kalmar Allah kullum ita ce a sama ita ce mai rinjaye walau kari halkafirun ko da kafirai sun ƙi to addini shi ya zama shi ne a sama da kowane addini kuma hatta yanzu ma manyan ƙasashe da suka yi ƙaurin suna wajen kafirci ku bincika ku ga yadda musulunci ke shiga ƙasar ku duba italy nan ne sharkwatan nasarancin duniya ku bincika ku ga yadda addini yake shiga ake samun yawan musulmai ku duba america ƙaurin suna wajen ƙin musulmai da musulunci ku duba yadda da'awa take rarake america ɗin kanta wanda har fadar majalisar ɗinkin duniya an je an yi da'awar musulunci a wannan karnin a wannan zamanin sun ƙin kuma allah ya so ku duba faransa wanda ita ce gaba-gaba kasashen duniya wanda kasashen guda biyar su fafawa din nan wanda ta yi ƙaurin suna wajen ƙin musulunci da ɓatanci ga manzan Allah amma ku duba ku ga yadda musulunci ke shiga ƙasar ake samun yawaitar musulai da yawaitar masallatai so sadaka Allahu alazim wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau kari al kafirun ko da kafirin sun ki ko da munafikai sun ki to Allah ya so sai ya cika sun addinin sa na'am ayata ga malam والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah ta laki cewa huwa alladhi arsala rasulahu huwa damir ne yaudu ila Allah huwa Allahu arsala rasulahu bil huda shi Allah shine ya aiko manzansa arsala shine ya turo manzo daga irsal ne arsala rasulahu bil huda ya turo manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil huda da shari'a ba wani hanya da zaka hau ka zama shiryayye in ka kauce ta barkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka je kai batacce ne dalun ne mudil batacce ne mai batarwa amma in kana neman shiriya da za ta kai ka tudun mun tsira to sai ka bi tabarkin manzan Allah tunda Allah ya ce shi ne ya turo manzansa da shiriya a gwame arsala rasulahu bil huda malamai suke cewa al huda shine al ilmu nafi'a wasu malamai haka suka ce ilimi mai amfani ilimin addini ilimin alqur'ani shine alhuda wa'ansu kuma sun ce alhuda huwa alquran qur'ani shine alhuda an fahimta duk kowanne huda din ne wa dinil haq addinin gaskiya huwa al'amalu salih sai malaman tafsir suka ce shine aiki managarcin aiki addini bai yiwuwa in ba aiki managarci an fahimta abu uku shine yake zama addini aqida as-saliha as-safiya sannan kuma da al'amalu salih sannan da al'akalaqul fadila waɗannan uku su ne addini duk inda aka samu matsala to addini bai ci gaba ba a samu aqida mai kyau a samu aiki managarci wanda ake yin sa a tafarkin sunna sannan a samu halayya masu kyau ya zamto kai musulmi ne kana da kyakkyawar ɗabi'a mai kyau to wannan su ne suka haɗu suka zama musulunci gaba ɗaya idan ɗaya ya goce to musulunci zama naƙis lamikmin musulunci bai cika ba to sai ma yake cewa huwal amalu salih wa bayanul haqq min al da kuma bayanin gaskiya game da ƙarya musulunci baya rufa rufa baya boye boye duk inda gaskiya take a fito ai mutane bayani fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba alallabawa an fahimci wannan to wannan duka shine abin da yake zama dinul haqq والأمر بكل ما والأمر بكل ما وكل مصلحة nafi'a lil qulubi wal abdan wal arwah malici wal amru bi kulli maslaha ko da bin umarnin qur'an e musulunci wajen hawa kowace irin maslaha nafi'a maslahan nan ita ce mai amfanarwa lil qulubi wal wal arwah wal arwah wal abdan ita wannan maslahar mai amfani ce a gangar jiki mai amfani ce a zukata hakanan mai amfani ce a rayuka duk maslahar da addini ya kawo tana amfani da zuciya tana amfani da rayuka kuma sana tana amfani da gangar jiki an fahimta min ikhlasi dini lillah da kuma yin addini dan Allah ba dan wani ba ya zama to a tsarinka da aqidarka dan Allah kake addini ba dan ayabe ka ko dan azage ka ba ba dan idan wani ko da shi idan wani ba an fahimta wahadahu shi Allah ne shi kadai ne wa muhabbatullah sanan da son Allah iya cin addini addinin gaskiya ya kumshi kaso Allah kaso manzon Allah sannan kaso masu imani wa ibadatihi dai wa Allah bauta din tsantsar bauta wal amru bi makarimil akhlaq sannan musulunci ya zo da umarni kan ka zama mai kikkiawan dabi'u mai amana mai gaskiya mai hakuri mai yafiya mai kawaici mai bayarwa mai kaza mai kaza to musulunci ya zo da wannan ana neman 'ya'yansa su haukan wannan su tsaya wa muhasaba al'amalu saliha sannan da yiwa kanka bincike wajen ayyukanka zamanto ayyuka na kwarai wal adabu nafi'a da ladduba masu amfanarwa wannahi an kulli ma yudadu zalika sanan duk kishiyoyin wannan musuluncin ya ce kada ka yi su wa yunaqidu ya warware su ya kore su min akhlaqi wal a'malu sayyi'a da ayyuka da kuma halayya munana al mudarra lil qulubi wal abdan wal arwah masu cutarwa ga zukata masu cutarwa gangagar jiki ma kuma su cutarwa ga rayukan al'umma fi duniya wal akhirah a duniya da lahira wanda shine dinul haqq ya yanwa dole sai an samu aqida mai kyau an samu aiki mai kyau akan sunna sannan kuma an samu halayya na kwarai to Allah ya turo manzon Allah da irin wannan addinin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din ay liyaghlibahu ala sa'iril adyan domin Allah ya rinjayar da musuluncin akan dukkan wasu addini na gangan bil hujja wal burhan was sayf wal lisan da hujja ba a yin addinin musulunci ba dalili a matsayinka na ahalin suna ka riƙe dalilanka na aikata addu'akin da kake an fahimta da kuma dalilai da hujjoji bisa alkitabu wa sunna sannan in ta kama a fidda takobi in ta kama a fidda harshe a yi wa'azi an gane da kyau ko sannan da kuma kyamatar aikin da mushrikin suke aikatawa ko da mushrikin sun ki wannan to wannan shine koyarwa addini wa makaru makarahu fa innal makaru sai ila yadru ila sahiba da dukkan makircin da za su yi mummunan makirci domin shi mummunan makirci ba inda yake dawa sai kan me shi an gane ko fa wa'adallahu la budda an yinjizahu alƙawarin Allah ba makawa sai ya zartar da alƙawarinsa yanda Allah ya ce li yudhirahu alladina kulli sai Allah ya yi ko da idanka ko ba idanka ko da kai ko ba kai sai Allah ya daga addini ya rinjaye da shi kan wani addini li yadhhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun kibasa su Allah ta'ala yayi alƙawarin sai ya daga addini sai ya daga musulunci sai ya kai shi duk inda ba zato ba wannan ko a gaban idanka ko bayan idanka ko zaka ji labari ko ba zaka ji labari ba to Allah ta'ala yayi alƙawarin wannan sai yayi an fahimta ana mana ishara za mu tsaya a nan insha Allah kuma wannan tun daga farkon suratul tauba zuwa nan su ne ayoyin da manzon Allah ya lakana sayyidina Aliyu ya je ya karanta su a mausimul hajji da aka yi an gane ko wanda ya tura sayyidina Abubakar sanan sun ma'atiba ahu bi aliyan sai sai da aka zo bakin wannan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karil mushrikun a bakin wannan aya mai namba ta ainihin 33 a nan manzan Allah ya tura sai na aliyu karanta wannan a musim hajji Allah ta'ala ya samu dace ya yi mana albarka abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mana laifuffukan Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya dukkan bukatun mu abun Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana su duk kuma abun da ya fi karfin mu muna roƙon Allah ta'ala ya fi karfin sa muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ji gama haifan mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya wannan rayuwa ta mu Allah kan mana mafita da abin da ya fi karfin mu ya dame mu Allah ta'ala kai mana maganinsa Allah ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ta'ala ka ainihin yayi mana dukkan musifa da jinyoyi Allah ka mana mafita a wannan kasa ka mana mafita daga gare ka Allah ka nisantar da mu da wayen mu da dabarun Allah ka yi ga cin al'amarin mu ya Allah da abin da ya taso muke tsoronsa Allah ka mai da shi aminci a gare mu ya Allah duk abin da mun fahimce shi ba Allah ka fahimtar da mu shi Allah duk abin da yake ba mu tsoro da fargaba Allah ta'ala ka kade mana shi Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh